أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mu dokin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha biyar ga watan biyar dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a kalandar nasarar kuma kamar talatin da watan sha biyu dubu biyu da ashirin kamar da aka saba mana addu'a don karatu a wannan littafi ne albarka mai suna tufatu da maudu ya kame da maudu na ibn qayyim da jamaiyya Allah madaukakin sarki ya yi mashi rahama wannan shi ne darasinmu na talatin da biyu muna cikin babi na tabbas fasali kuma na farko inda yake tattauna wakatun tasmiya wani lokaci ne ya kamata a sa suna ya halatta a sa ranar da aka haihu ko ko sai bayan kwana uku ko wani abu makamancin haka ko ko sai bayan kwana bakwai ranar da za a yi aski ranar da za a yanka da fara akida to shine muke tattaunawa to muna cikin wasu fa'idoji da malam ya ce an ciro daga bayanai na kissa ta Mariya da Ibrahiyya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗansa Ibrahim wanda bayan ta yi shi ‘yan watanni kuma ya rasu bayan ya yi duniya kuma da suwar ta zo daidai gabar ranar da rana ta kusufi ko ta kusufi to za mu tashi a kan sunna ta goma sha takwas الثامن عشر سنة تقوم الشاتفت الصلاة على الطفل أتكلم وقتاً كذا ممكن سنة في ينسى الله قرنين يارو كل قرنين يارو يا إمشي صلى الجنالة إمشي الدوئي يكبرون لأشي إذا قال أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر yake kawo sallah alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kabbara alaihi arba'a manzon Allah ta da nufin Allah tabbata gare shi ya yi wa Ibrahim mu'azzam tattar gawa kuma ya mai kabda wuri guda wuri hada kaunu jumhuru ahad hada kaunu jumhuri ahad al-ilmi wannan yake magana gamayyar malamai ma'abuta ilimi wa huwa sahih kuma yake magana ta inganci wa kadalika qala sha'abi haka ma amiru sha'abi ya faɗa mata Ibrahim Ibrahim al-mu'azzam ya rasu ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يمكن أن لا تثبت غريب وهو ابن ستة عشر شهرا ينا تموت أبو مشاشدة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في النبي لا يمكن أن لا تثبت غريب يمن صلى ورغم إسحاق ابن إسحاق يا رويت عن عبد الله بن ابي بكر عن عائشه عبد الله ابو بكر عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه وأن مثري أكيد شهر شهر الله عن عاتشي للي من ذن الله تعالى من سنة الله سبحانه وتعالى يا دين تنشي إبراهيم المؤثر بطارئه يصلى قال مالك وهذا غير صحيح wannan ba magana ba ce ingantacciya yannan jumhur fa da ajmahu ala salati ala al-asfani idan ta'allu saboda jumhurin malamai sun haɗu gaba ɗaya a kan shar'antuwar yin sallah da kananan yara inda sun yi kuka yaro yana fadowa ya kuka haka kuka na nuna ya zo da rai ko ya atishawa atishawa na nuna ya zo da rai ko ya motsi motsi na nuna ya zo da rai ko kuma ko da gwaji na zamani ya tabbatar da cewa yaron ya zo da rai za a yi sallar gawa yace wirasatan wa amalan mustafiban an salaf wal khalaf saboda abin da aka gada kuma ya wasu daga salaf da khalaf salaf mazabata da kada waɗanda suka biyo bayan shi kenan aiki ne wanda tun tuni ana yi shi su da ka za a yi sallar jinaza ga yawo wala a alamu a hadan da an gairu hada illa an samura ibnu jundub ni ban ma san wani mutum ɗaya ba ibnu qayyim kenan ni a iya sani na ni ban san wani mutum kwaya ɗaya ba da wani wannan abin ya zo daga gare shi aka samu akasin haka daga gare shi sai dai daga samura dan jundub yake cewa fa وقد يحتمل زي هو أن يكون معنى حديث عائشة يدل معنى حديث عائشة أنه لم يصلى عليه في جماعة أنا نفهم في مش صلى أمتاني da aka yi mashi wanka daga gidan da ake renin ya aka shigar da shi gidan shi sai mashi sallah shi kadai wannan shi ma ihtimal ne bai yake to zai iya yiwuwa haka yake nufi sannan wa amara ashabahu fa sallu alayhi bayan ya yi mashi sallah a gida sai kuma ya fito da shi sai ya umarci sahabban shi da su ma su yi mashi su yi mashi sallah walam ya kabur sai da mana bai halarce su ba mana a gida shi kadai yi da aka fito kuma zai fito ya yi ba fala ya kunu mukhalifa lima alayhi da ulama fi zalika shine yake cewa to kaga idan kai haka baka ci karo da jumhur ba sannan kuma baka ci karo da wanda suke tare da sallah ba in wani zai ce ai da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu ba a yi miki sallah ba annabi bai miki sallah ba sai ce ana nufin bai miki sallah a jama'a ba in kuma wani zai ce a da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu annabi ya yi miki sallah sai ce eh a gida to shi ma wanda dai ya yi nisa kawai ya yi miki sallah shi ne yake cewa wa huwa aula ma kumila alayhi inda da yake wannan ya fi dama dama tun abin da aka fassara hadisin da shi saboda dai baka kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi sallah ba yace wa karkala gairu wani shi kuma ya ce ta ustagala an salati alaihi bi amr al-khusuf wa salati abin da yasa annabi bai wa Ibrahim al-mu'azzam sallah ba saboda ya shagaltu da al'amarin kiskuwar rana da ta faru a ranar da kuma sallar kiskuwar rana kowa ya san sallar kisuwa ranar sallah ce ne tsawon lokaci sallah ce da in ka tsaya yin ta za ka iya samun yalwataccen lokacin da za ka je har wata wata sallar janaza ba ya ce fa inda shamsa ta kafa yau ma mawuki saboda rana ta haske rana ya shafi an samu kusuri a ranar da ibrahim al-mu'azzam ya rasu fa shagala bi salati fa shagala bi salati kusur sai annabi ya shagaltu da sallar cikuwa rana fa inna nasa far har ma mutane suka rika yada cewa kasa fa shamsu limoti ibrahima rana ma haskenta ya shafe ne saboda bakin cikin mutuwar ibrahimul mu'azzam kasa ban nabi sallallahu alaihi wa sallam khutbatul kusur to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wata doguwar khutba mai kunshe da manya manyan darussa da ake wani mata suna da khutbar cikuwar rana fa kare ki a cikin da yace inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayatillah manyan ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah madaukakin sarki ayoyi ne daga ayoyin Allah madaukakin sarki la yanka sifani li mauti ahadin hasken su baya shafewa saboda mutuwar wani wala li hayati ko kuma saboda rayuwar shi walakin sai dai idan kaga hasken rana ya shafe yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu in ka za hasken rana ko hasken wata ya shafi an samu kusufu shamsi ko kusufu kamari to lallai ka san cewa Allah ne ke tsoratar da bayan shi an saba mashi an saba ma Allah amma ka ga yanzu sai ka ji kawai a san wasu tabrira neman dalilai eh abin da yasa ka san idan yanayi ya zama kaza aka samu zafi ya kai kaza ko aka san duk a gama wannan lissafin ba a ce ba ba da za a ɗauki wannan sikirin din a kai shi wajen na Allah kimaki dole a faɗi ya mutu a kai shi a wajen na Allah a maki ko wajen na Allah amma da suke ma wani mafari sai ce bayani ya yi a hankali a positive a amma kuma positive f ce zero ne ko minus ten ma na rubutun bakin gyaran aƙida su da ka Allah na kira kira don ya ankarar da mutane kaga ke ba abun murna bane abun tashi hankali abun tashi hankali yanzu misali gidan mutum ba zai kama da wuta ba idan mutum ya kama da wuta sai kuma ya fice ya hunta ka zo na gane da ba zai yiwu ba ai lokacin hankali shi ya koma zan yara a kashe ita wannan wutar wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi haka Imam Muslim ya fitar da shi daga hadisin Abu Mas'ud sannan shi Imam Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Abu Bakara haka Imam Bukhari da shi Muslim sun kuma sun fitar da shi ta hanyar Abdullahi da Umar da hadisi ne ingantacce وقد قال أبو داود في سننه أبو داود يا فدا في سننه باب الصلاة على الطفل يتي باب شرعا توري صلى غياب ثم ساق حديث عائشة في طريق محمد بن إسحاق sannan ya komo hadisin Aisha ta hanyar Muhammad ibn Ishaqa qala tace mata Ibrahim ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم المعظم تم زنزن النبي صلى الله عليه وسلم سبت أبريش يارو وهو ابن ثمانية عشر شهرا أنا دوت أبو مشاتبت ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سبت أبريش بيمش سلابا ثم ساك في البادي عن البني sannan ya koro a cikin wannan baji da ya magana kan shar'antuwar sallah ga yaro hadisin da ke koma zuwa wajen bahi wannan hadisi ga Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne mursal yake cewa kan ma dan ma mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam yayin da Ibrahim al-Mu'azzam dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallaka gare shi ya rasu sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil maqami Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi mashi sallah a inda ake cewa maqami maqami shine ismu maqami yakunu bil masjid sharif wani wuri ne a kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda masu zama suka riƙe wurin ko ne don a yi alwala ko kuma a zauna a tattauna wani abu kamar ka yi ga masallaci ne to dan filin da ke nan kamar bai haɓa masallaci to suka ce ba a cikin masallaci ba ke nan a nan wajen masallacin a rihaba wani wuri da akan zauna ko ya alwala to a nan wurin ma annabi ya yi mashi sallah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada mursal wannan hadisi ne mursal wal wahi shi wannan bai din Abu Muhammad Abdullah ibn Yasar maula Mus'ab ibn Zubair tabi'i tabi'i ne tabi'i ne amma shi ne yake lamma ma ta Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yana kan sallah duk wannan wani sahabi ya faɗa mushi to ya faɗa kowa ya faɗa ba hadisi ne mursal wa mursalun min sahabiyyun sabab yace sun mazakara ba a dan ruwa na afa ibn abi raba sannan bayan shi sai ya ambata daga afa ibn abi raba ne wanda shi ma limam abu dauda kan ya fitar har ila yau shi ma wannan hadisi ne mursa kuma kowa ya san irsali ɗaya ne da cikin sabubbar rauni ga hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah da annabi ibrahim wa huwa ibn 70 laila annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da kai shi ibrahim al-mu'azzam lokacin ɗan na ɗan kwana saba'in zaman ce wata ta takwas ko nan kuma sun ce kwana dare saba'in ma hada mursalin aida malaki shi ma dai wannan mursal ne wa ka annahu wa shi ma wallahu a'lam fi kidari amri kai ka ce kamar asa ibn abi rabahi ya rufe ya yi wahayi ya samu rikicewar al'amura game da gwargwadon shekarun yara can an ce wata sha shida an ce wata sha takwas kaga wannan babu damuwa a iya haɗa su kamar shi zai ce kwanan saba'in kwanan saba'in wata biyu da wata biyu da kudu biyu kenan in ka cire sittin ka cire sittin saura goma wata biyu ana maganar wata goma sha shida yana maganar wata biyu kuma ce ya yi wahami ne gaskiya ga hadisin mursal ga wannan wahami wakalar ɗaya a fi al'imam ga yake ce hadihil asar wa in kanat maratiyu waɗannan asar din waɗannan asar din duk da kasancewar su maratil ne abin da suna nuni da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa dan shi Ibrahim sallah to ko huwa tushbihul mawsula wa yaktubu ba'daha ba'da tana suna kama da hadisi mawsul wanda mu ke aiki da shi wanda sashin suke karfafar sashi duka wannan ya karkashin wancan matsala ko fa'ida ta goma sha bakwai ke magana kan sallah ga yaro wa kad asbat malamai sun tabbatar salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahim sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi yayi da dai ibrahim al-mu'azzam wa dalika aula da riwayat marra wa annahu lam yusalli alaihi wannan riwayar da ke cewa annabi yayi wa dan shi ibrahim sallah ita ta fi cancantar ai aiki da ita akan riwayar da ke cewa bai mashi sallah ba والموصول الذي أشار إليه هو حديث البراء بن عازب حديث موصول أنا شيني وانت مالك إشارة هو شيني حديث البراء بن عازب yake ta sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ta gani sun Allah tabbata gare shi yayi sallah alaihi da ibrahim da dan shi annabi ibrahim wa mata wanda ya mutu wa huwa ibnu 16 shahara wanda ya mutu ya rasu yana da shekaran wata goma sha shida wa kana ana nabi ce inna lahu fil jannati murja'a tutimmu raza'ahu wa huwa siddiq lalle ibrahim al-mu'azzam a aljanna yana da shayarwa wata za ta cika shayar da shi nan cika reno ko da an yayi kan wata sha shida bai wuce reno ba dan da wuce tsarin kwanci bai bai wuce kashi a wando ba ya wuce bari bari bari irin na yara ka ga yanzu yana da tsakar rasa ya ce wa huwa sadi wa huwa sadiqun a sadiqun shine gaskiya ne game da wannan magana nan ma da yasa da kai kafar da bukhari al-imam bukhari ya kace shi daga hadisi ibn bukhari annahu سمع البراء رضي الله عنه لما في ابراهيم قال صلى الله عليه وسلم ان له مرجعا ان له مرجعا في الجنه wannan lafazi inna lahu murji'an fil janna shine lafazin da ke wajen bukhari amma wa huwa siddiq ba shi a wajen bukhari wa hada hadithun la yasbutu ya da wani riwaya kuma in ka dauke shi da wannan isnadin na bara ibn asim har da cewa wani bangare na hadisin ya zo a bukhari amma ba cike da wannan lafazin ba sai ka ɗauke shi ta hanyar tabara ibn asif in ka duba isnadin malaki to gaskiya bai tabbata ba saboda layar mutu bai tabbata ba da yadda kuke riwayati jajiru da jukufi saboda shi akwai rikakken dan shi annan jajiru da jukufi rikakken dan shi ne in ka duba rijalu da fishi da suka zo suna magana akan suka ce mutum ne na kiri aji riwayoyi bai kamata a wuce su ba su ƴan shi'a kenan amma malaman sunna suka ce hadisai shi guba ne guba guba in ka ci ko ka taɓa ko ka shafa ko da an tara an ka san ka shafi bala'i suna ka duk hadisai wani suka ce ba ruwan mu da su wani yake matsayin malaman sunna wala yi mutakiri hadisi suna ko karatu suke kaga jami'u da juhufi wala ne mashi hadisi ya ja wa sauran ya ba ta hadisin ba a kafa hujja da hadisi walakin hadal hadis ma an mursalil bahi wa asa wa sha'ani yukawi ba alu habada sai dai wannan hadisi duk da rauni shi in ka hada da mursal na bahi da mursal na asa da mursal na sha'ani to saki zai iya karɓa saki wa kana babu nasi ya hudu wani saki na mutane suna ta inda ma tare ka salata alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shagalitu ya fasa yi wa ɗan shi Ibrahim sallah ne da su gina iya al'adu ko huwa da Rasulullahi alaihi salatu wassalam. Wai saboda annabi ya wadatu da kasancewar shi ko ba ga shi Ibrahim almasa. Aka ce me yasa annabi bai wa ɗan shi sallah ba ta ja to wai me yasa zai mashi sallar? Da ta dama ana yin sallar gawa ne don a nema wa mutum ceto. To wai sai suka ce to a to ai shi su a gidansu abin da yake me uwa a hudu zai cin tuwon shi gaya ko ku ce Allah ya yi rahama ko ku ce Allah ya yi rahama ya riga ya fito daga gidan da su dama suna da rahama to haka annabi ya zo kawai a dauri kan shi fafa ta yake ba bukatar yin sallah ba bukatar yi mashi sallah yanzu ka zo kana wani karamin ma'aikaci a cikin dari aka ce ka jagoranci wani kwamitin yan tafi sai dan dan minista ya yi zaki yan tafi har kuka tashi shi ba da wani dan minista ko bai yi ba ma su za a ɗauka yanzu in ka tashi ma rubuta sunan wanda suka halarci yan tafi da wanda suka cancanta a ɗauka dan ministan za ka fara sawa dan kai ma promotion ɗin ka ya rage da wuri in ko ki isa sunan shi ya ce dama akwai wata saikila shekar ta ne sha uku amma ya kamata a rage ma'aikata ko zai ga sunanka kun taɓa tafiya kuka dawo da daddare shi ma wani ne an samu wani sakin layin shi ma da daddare da aka yi suka daga da daddare su za ka leka da daddare to sun ce cewa to ai duk sallar da ake neman a kubuta ne shi wannan kubutacce ne to sai annabi ya zo to me zan mai sallah cewa zan Allahumma bai sallahu wa barga fara lahu Allahumma rahamu wa qad rahimu Allahumma kalla wa qad fa'ala to wannan ne dalilin da yi ba kamar ta gane shuhada kamar ta gane shuhada wa an hadi shahadati kamar yadda ko bi shahadati kamar yadda shuhada ke wadatuwa da yin sallah da mutuwar shahada shi kaga da mutuwar shahada ba a mutu sallah to wai me yasa ba a mutu yi sallah ce da cikin dalilai shine saboda ya yi mutuwar shahada to me yasa sai ta to ai ana sallan ne dama dan a nema wa mutum sauki da kubuta a lahira ku to wannan mutuwar shahadar ita kanta sauki ne da kubuta saboda abinda ake sallar dan ya riga ya same shi ya riga ya same shi wa hada min aqsadil aqwali wa ab'adaha an al-ilmi kai abin da yake kaga wannan maganar tana daga mafi munin magana ya wasai wa wa'annan irin wannan zato a mu'amalolinmu ne na yau da kullum ka wadatu da abin kawai sai ka fita harkar shi in ka wadatu sai ka fita harkar shi ko ya sauki ba ruwan ka ne kuma tana daga mafi nisan maganganu da ilimi bai na Allah subhanahu wa ta'ala kara salata ala anbiya wa siddiqi saboda ai Allah da kanshi ya karanta ai ma annabawa da siddiqi da sallah annabi ya yarda musu sallah inda ba ta da amfani ya raya aka yi wa sahabbai ilhamar su yi kuma idan annabi ya faɗa ce kawai ku makuci daga yau in na rasu ku yi man sallah saboda ni ba irin ku bane mu kaza mu kaza subhanallah bai faɗa haka ba abubakar da ya rasu an miki sallah umar da ya rasu an miki sallah usman ali alaƙar rasul mubashir ne bai da janna ba ta yasa da wurin jihadi ba ta kawai ba wanda za a fatima bai sallah وقد صلى الصحابة كما صحابي سنجي صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذن الله تعالى من صلى الصبت عليه يتي والشهداء إنما تركت الصلاة عليهم سو شهداء أم هذا أن أن أن فاس يلبس صلاني لأنها تكون بعد الجفل وهو لا يجزى saboda ka'ida ita sallar jinaza ana yin ta ne bayan wankan gawa wani dalilin yaki ana yin ta ne bayan wankan gawa shi kuma shahidi an hana a yi mashi wankan gawa to tun da an hana a yi mashi wankan gawa fa min ba da aula ake doka a yi mashi sallah saboda ita sallar ba a yi ta sai an yi wanka ba a yi ta sai an yi wanka kamar yadda kika sabi ana zuwa sabi ne bayan digiri ko ya canji shi ne sai ka ga wani ne sakandare kake ya je ba ya ta ayyace ce ya abinci ya ji za a je ba kaga shi ba gidansu bane ba wanda ke wannan shi ne abin da malamin sura dan gare da yi wa yaro yi wa karamin yaro sallah so da abin da yake shari'a kuma jumhurin na malamin suke a kai shine in dai yaro ya yi kuka ya yi wata sallar gawa a tasu a tara matsala ta goma sha tara ko sunna ta goma sha tara an na shamsa akwai bugun da ya zo in na shamsa lallai ita rana kasafar yawan motsi tabbas hasken ta ya shafe a rasa ibrahim mu'azzam ya rasu fakalan nasu kasafar da motsi ibrahim sai suka ce ai ranar nan hasken ta ya share ne saboda mutuwar ibrahim faka taba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta batar kusu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutuba ta cikuwar rana wa qala inna shamsa wal qamara la yantasifani li mawti ahadin wala li hayati lallai rana da wata hasken su baya shafewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar wani a ce wai wani babba ya rasu a ba wani girman mutum na ake kai nan ba sai da wannan dan kimar wa fihi raddun ala man qala a cikin wannan hadisin akwai martani ga wanda yake inda umma ta ashirul muharram ga ga wannan kare ciki akan malamai kuma yadda muka yi yani ran nan yamma da shi cewa kiristoci ke ta haifa da yayi sani a ashirin da biyar da Disamba ko ba aya ba hadi ilimi na zamani ma ya kayyana zai ke ba addini ba ne abu ne na hayaniya maka da karatun mai inda zai illa maka a wata siya saboda abin da yasa suka ce lokacin da Maryam alaihi salam ta haihu ki mata aka yi wa kunzi ilayki bi jiz'in naqala kirkiza tushen da dinan nan kaga kun har za a kirkiza da dino ya'yan su faɗo to ya nuna yayi ya'yan har sun nuna shi kuma da dino baya nuna sai lokacin safa da ba cewa suka yi an haifi annabi isa a april ko me ko june da ƙaryar ta zo da sauƙi sauƙi sai suka ce ana shi a disamba shi kuma disamba tun da aka yi ruwan mai sabulu sanyi yake a disamba duk disamba sanyi yake ka auna da kyau ka samu da shekara ɗari da ashirin akwai ka tambaye ya taɓa ganin disamba da ba su yi ce maka bai taɓa gani ba kakansa ma ya ba su labarin su ma suna yara sun taɓa gani ba yanzu sai suka zo suka ce a an haife shi a lokacin da dabino bai fara kure ba kuma sai ya zama shafi a cikin zanci a gidan wa yanzu wannan ma ba wannan in ma ba a tattin aka yi ƙarya ce sallah to shi ne ma da yake cewa waɗanda suka ce ai ibrahim mu'azzam ya rasu ne a goma ga muharram to sun san sharhota in muke zai ce maka ai ya rasu ne ranar goma ga muharram shi ke sai ka kalle shi da ke to a kafa an ce ranar da ya rasu kuma ranar a kayi sai ce kwarai haka shi ko kaji ma ya ce kan daga hadisin waye daga hadisin waye kaga in faɗa haka ya tarko ta ya faɗo saboda ilimi na astronomy na kula da gudanuwar taurari da rana da wata sun nuna iya kwanakin da ranar yake wasu kwanaki a wata a iya zahirar kwanakin da ke yanzu ko kai za ka iya tuno ranar da aka ce wata ya yi kusufi a daga ashirin zuwa ƙarshe ko a ce ashirin da bakwai misali ko da takwas wai ranar ashirin da bakwai ya yi kusufi a ina baya yi yana to wanda suka ce ya ya rasu a goma ga wata ne fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ajjala al'adata Allah madaukakin sarki ya riga ya gudanar da al'ada allati awjabatha hikmatu wanda hikimar Allah ta gudanar da haka in ka samu littafi miftahu da sa'ada na shi wannan mawallin mawallin wannan littafi ibn al-qayyim ka ga yadda yake kawo hikimu sai ke yana daga hikimar Allah cikin kaza hikimar Allah cikin kaza mumini na kyau ya kafiri na jin daɗi sai ga wannan hikimar hikimar da ta sa ƙananan yara suka zama masu shagen kuka kowa a nan ya taba za ka yi ka zo ba na kama turai wasu yawan fitinan ne ne ita kadai a yarwaya ana komawa baya in ba isa ba tsaba kara ka so so kofi ne kamar kumba kaman kayan da to shi ne ya kulla baki guda ce hikimar yaro ya zama mai kwallar kuka har ma masu psychologist suka ce fitinannin yara masu shaidar kuka sun da azaba amma ka gaya mu kamar din ma a ranta ai yaran nan hakuri yake da shi kai shekarun da ake yi ta anan ka gana da wani cin mai Allah ya baka jaraba Allah ba da kudin magani Allah ba abin da zai iya ba abin da zai iya bakin da kiki ne bakin da kiki ne na addinin wa la'a karatun da baka lafiya amma an ga irin fitinan nan suka ce akwai wani ruwa da Allah ke halittar yara da shi a kwakwalansu. Idan ba sa wannan kukan, to ruwan a haka zai tsauna, daga sadda suka girma sai ya hana kwakwalwar aiki yadda ya kamata. Sama wannan kwambar ihun da suke yake tsotsarwa, in ya ɗin zano zai fuffuka zai yawa zai yawa tun suna ƙanana sai ya zo ya karshe da kuka. Minti talatin, minti arba'in, awa ɗaya, sai a rage ruwan, sadda zai girma kwakwalwar ita kuma wannan rashin ruwan gina ta ake sai ta fara yi sai ga shi wani haziki wani nagarki sai ga iyaye na jin daɗi sai uwar ta kalle shi ta kalle shi wani rabar ana wata sha ɗaya mun kare mun ji jiki amma dai kaga ba ta faɗa mace ba kada yana dawa Bayan ka duba wancan littafin za a ga ya tattara ire-iren waɗannan hikimomi. Ya sa ɗan kulle shi dan aka yi yaro kaci amma ba a zuwa a shi yana kuka. Sai dai a ce ai wa yaro ka ce a wani uba ya zo da sanda in ba ka yi mai shiru ba zan fyaɗe kai sai ka yi su gifari ka cuci yara kuma ka cuci kanka amma in kana so yaro ya shiru aka zai kaciya wala hama tsairin ga gagganan ga na kibi in ya ga kayan daɗi ko banza in ya zo taunawa ne dan ya ci kaga za ku samu sauki ku misa mai cinyar ka za ka gari to dole dai dai dai shi haka an sa sai kin ko shi ba sai ta ruwa ya bace ba da ka ba a hana dan kaciya kuka yake cewa haka Allah ya gudanar da hikimar shi to haka Allah ya gudanar da al'ada kuma ya hikimar shi ta hukuntar da haka bi anna shamsa innama kan katifu fil abdari ita wata ai ita rana ba ta kirkuwa sai a kwanakin abdar kwanakin abdar shi ne kwanakin hasken wata sha uku sha hudu sha biyar ka kallo da kyau a waɗannan kwanaki uku rana ke kusu ya aka wanda yake ya mutu a goma ya saba wa hikimar Allah wanda bincike ne ya tabbatar da haka tun kafin ya goma su zo wanda binciken yana nan a ƙasa yana nan a ƙasa ya ce kamar addana na adada kamar yadda Allah ya gudanar da al'ada da suluki da hilali awwalan shahar wata ya fito a farkon abin nan farkon kwanaki kamar yadda wani zai ce maka wallahi abin ya ba shi mamaki yau ka bai wuta biyar da wata ko a yau ne ƙarshen abada yanzu ka iya cewa mun sha rana ba za ta fara ku suki da sai sha hudu sha hudu watan gaba in ma za ta yi kawai yanzu yau kawai sai wani ce maka wani wani abu ya ban mamaki a ce me ya faru yace ta zu sami magriba sai na ga jinjirin wata wai yau sha biyar ga wata kaga wannan a makarya san wani suna za ka bashi kowane ladabi amma karyar ka ta baci wani yau sha biyar ba ita yi shi na gani to haka wani zai ce maka rana kai musu fi a goma ga wata da shi da wancan ajin sa ɗaya yan aji da ne classmate ko kuma coursemate ko yace wa abdarihi bi wa taqihi kwanakin hasken wata kuma da'iman yana tsakiyar watan ne ba za ka taɓa ganin wata daga ɗaya ga wata zuwa sha uku zuwa sha ɗaya sha biyu ya kwallar hasken da yake yi a sha uku sha hudu sha biyar ba ya ce wa wa amhaqihi bi akhiri kwanakin dishewar hasken wata shine amha mahaku mahaku shine dishewar haske na ran na wata to wata hasken shi na dishewa ne a kwanakin ƙarshe wannan lafazin in ka duba al-musalahatul fiqhiyya suna cewa maha ko muha muhafu shahari shine dishewar hasken shi fi a awakiri mana karshe karshen shi yanzu irin ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai za ga wata hasken shi ya dishe ya ce wannan al'ada ce ta gudana kenan wanda ya ce a tsaye Ibrahim Mu'assan ya rasu goma ga mutane ya yi kuskure calculation din shi bai ci ba alai shiru sunna ta ashirin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tsara kallon tabbata gare shi akbar ya ba da labari an da lahu murdi'an annabi Ibrahim Mu'assan yana da lereno cikin murara a hufin janna da za ta cika renon shi a aljanna ita za ta ci gaba da renon shi a aljanna wa hada yanzu ala sallah ta'ala يقبل لأهل السعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي كان في الدنيا هذه هجمة الله duk wani yana ƙara nuna mana mu tsaya mu bauta ma Allah wannan duniyar in dai an ji daɗi to daɗi yanzu duniyar ta fata hannun yan gari gari sai abin da Allah yi rayuwar ta kama haushinta ake ji lafiyar ta ka haushinta ake ji addinin naka batsin ta ake ba makomar ka kuma ma ba a yadda da ita ba wannan za a taimake ka ko baka ci anan baka ci a can illa ya kaso su ake kace ko da waye a nan amma ne ko da waye kin su a lahira na lahira ba annabi ko hada a lahira ya ce jama'a ta ku shigo ku shigo ku zo mu je a sha ruwa wace maka wannan shirin ba kai da yanzu mutum ma da linkan shi to Allah madaukakin sarki wannan yana nuni ga cewa Allah madaukakin sarki yana cikawa masu ragon lahira daga cikin bayan shi bayan mutuwarsu ta wayar da suka samu cikin al'amuransu a nan duniya mutum na ɗan shekara ashirin ko ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan sai ya rasu ko kuma jinjiri an haife shi wata sha ɗaya wata bakwai wata biyar yana cikin jin daɗin mamalin sai ya rasu in dai ɗan aljanna ne to kawai abin da za a yi sai a samar mashi wata mata ta kari shi ba shi mama malam ya gama gorewa ka lura da yaran suna shan mama za ka suna wani zulum shayi da ya ɗan fa ba zai yin gudu ba sai da samu yan jarida ta zai magana da jirajire a ce me ya faru da kike rufe ido zai ce maka kai la ta tsaruwa na ashiya'a eh baba kar ka tambayi daɗin da nake ji da ina shan maman nan in tun da lafiya in ka gano zai mai rigima kai maka goma baya daɗi ne yara ke ji za ka ka gaina wani kada sama ka gaina wani lullum shahido Allah ya iya san daɗin da yake wannan daɗin inda yaro ta hada da lalace ke karshe mashi karshe mashi kaga kenan ka tara kuɗi kana cin ka fara shi kenan kana zuwa da kana tunanin Allah ya ce ya tara kuɗi bai gama morewa ba ya more a nan a ce wani malami na kowane ne ina wa'azi wani yake cewa a kan makalla wai a lahira tsarin da muke ruwa yake cikin da za ba shi ce e aka yi teku shi abin da zai roƙa yana za a je titi irin kilomita duhun nan ya ba ki tikirin da gwamnoni ya shi kai ya ya tuka kilomita dubu ba sun san ba ba ta aka ce me yasa yake to zan dai ka fi karfin shi kuma yana da hawa idan da ya karbi in yana ɗaya ma zai ya ce kai sannan da nan da kauce haka ce to za a baka to amma in yaje ya gani zai ga motsin ma wahala ce motsar wahala ce alal ara'iki yanzuruna ala mana ka kalmar da saba akan fitan ka akan gado gadon da ya tashi da kai ai ya mota ne duka dai kuma wancan ra'ayi ne sai a bashi yake cewa wa fi zalika atharu laysa adamu biha a cikin haka akwai dalilai masu nuni ga haka ba nan wurin ba wurin kawo su bane hatta fi da har ma aka ce inna man mata wa huwa salihu ilmi salihu ilmi wanda ya mutu yana kan hanyar neman ilimi kammala da hu usulahu ba da mawfihi in yake da dan siyasa to da dalilin ilimi na gaskiya da neman ilimi yake yalla ya kammala mu sai ya samu mace makaranta da malamai da littafai da yanayin karatu a cikin da burin shi dama ga yayi alhaqqul mubin ya yi rabawun nawawiya ya yi ummatul akam burin shi har bukari yake da kutubu sitta da sumuwarsa da sumunan limani ahmad da wannan masahihin ta ce to ga malami an samar maka aljanna je ka tsari kawai da safe ko da ke ta kaya wata ce hakan sarwada da kalila da sha tsara da wani ko in kimo da banki ya zo ya buɗe ya ja baki a fata baki yana jin daɗi karatu ne ba na aiki ba akwai daɗi haka tambayoyin zafi ba za ka damu ba sai ga wani a titi ya ce sai an yi kaza sai da dai duniya ne nan kawai da nishaɗi ne ka duba wannan kaka amma haka za ku mutu muna sakaci shi kamar aljannar bai da ita bane ko ko gani yake dai kade sakin na hannun kamun na guda ne sai ga mutanen musulmi muna a kashi in ko aka ji wannan aikin na aljanna ne kar ka damu da duk abin da ka kashe kar ka damu da duk abin da ka rasa wa kadhalika mun mata wa huwa yata'allamu alquran haka wanda ya wuce yana koyon alqurani dalibi ya fara hadda yi su ashirin sai ya rasu ana zuwa nan rai da sallah ya bude musu makarantar hadda ta aljanna da malamai aljanna a ce ina wanda ba su kammala hadda ba sai ga ake ku shiga ku kammala saboda da an zo ko da aljanna ana hira ai shekaru shekara ta dubu ɗaya da ɗari kaza da aka yi mana walimar sauka shi ma sai ce mubarak ɗin da aka yi mana a farfajiyar ki a aljanna a wani katon ɗakin taro a aljanna da mala'iku da annabawa duk sun zo yayin yanzu da ya haɗa shi a duniyar kuma da ya yi ba shi ba gwamna ne da ma wani gurin ma ba ayyau bai cika alkawarin ba na ku anan duniya aka yi an yi invitation shi araba mutum ɗari uku talatin sun zo kuma a cikin su ma a shirin lattin suka zo talatin din kuma mutum uku suka ba da gudunmawa a hannu a shirin da bakwai suka yi alƙawari har yau suka cika ba kuma zo ko aka sha wajen walima wasu abubuwa ba su sako ba duk wannan walima su ne shi ko na ji daga a dole ka yi to hatta mutumin da ya taso wasu ayyuka na alkhairi kan yana so ya gina mazan makaranta amma bari mu kare shi masallacin da yana zuwa lahira zai ce wannan aikin da kake so ka kare sa to ga gina haka islamiyyar a a aljannar kuma ɗiba ladar a bashi kuma ya upgrade din shi kaga shi yanzu Allah ya zama shirya duk mu shiga aljanna kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba to amma da alamun dai ga an fara yin ga shi an fara yin sai yanzu kuɗi ne ke garawa kuɗi ne ke garawa yanzu kamar su ne mu'jizar ƙarshe ma da ke wallahu a'lam Allah shi ne masanya ma dai malamai sun faɗi ire-iren waɗannan maganganun alhaji to kaga kenan wanda bai aure ba ma da ba mai ainihin ba ga alama bai auren fari ba wanda yake so haba in ya ga ya ga da janna ai canza ta zai sai dai kuma da yake ita ma za ta gyara ta amma da za a bacce yadda take da siffar ta duniya in ya ganta sai ya iskar da'i da ulu billahi wannan na fasa da kuma a nan duniya cewa yake in ba da kyau sai kamar katako amma yana zuwa da yana ce ba kai auren fara ba to ga shi nan biyan mata ne dama can aure ba na hasara ba to ma da yake alhaji wani shiru sunna ta ashirin da ɗaya annan nabi sallallahu alaihi wasallam ausa bil kibti khaira yayi wasiya da a kula da kibtawa nan ce kibtawa wanda yake nufi yan uwan mariyatu da kibtiya wannan kuma yana nuna mana ga yadda annabi yake baya manta alkhairin da ake mai shi a ke na mutum yanzu in ka je kawo aure a cikin wata kabila to yanzu suna da girma a wajen ka inda a haka sunna kai karka zo ta ba ka haushi ke ke ja sun zage su a yi hakuri wai agwai agwai ba ba kula ta ba in kai karatu kai ba agwai ba ne su dan bodiyo duk ba agwai ba ne fulani ne sai da zaka ce alkulani din masan me na saboda agwai ba al'abowi ne ko ya ne ko saboda sun yi karatu an ce wani yana da matar shi sunan uwar matar kwanciya sai suka yi faɗa da matar suka samu matsala shi ne ya dawo gida ya zo da zai ta zai kwanta sai dai ce to bari mu je mu faɗi bari mu je mu bau sai dai su faɗa a kan gado saboda kare ce bari mu je in kwanta da mata ta rike shi kaga ya yi sunna suka samu matsala da matar ce bari mu je mu kwanta an faɗa kwanciya kwanciyar kwance ɗan kwanciyar ma ruwa ta kaya bar gunna sai sai ya kamata ai kar ka manta da herin baya tunda har suka baka ai ai ai kuma sun ce wata da wani sai da wani ahli sunna wai ni nake muke su da nake ina so kuma to su kuma suka taimake ka da suka baka da ake sai ana gobe daura wuri ka gama invitation an yi dinki ka gama waya kenan yaya so ban da take gashi an hada ana daura za a sa furina to kike da ana sallama hawa fatinan ka ne sun ce sun fata ba za su baka ba bai zo aka wa aka su ba su da amfani yanzu nan za a ga ka kalle ya kuma a rasa ka fara du'a bayan ki ta kai kana sanawai su salatin du'a a ce karfe nawa kace ba ta ba za su wace kuma da wasu saurari suke gani ka sun haska maka gaba da kai suka ba ka sun taimake ka eh kai ma din ka taimaka to shi ake so ku dunkule sai ku yi zumunci sanabi ya ce ku rika kula da ƴan uwan mariya mutanen misra wa qala inna lahum zimmatan suna da alkawari tsakanin mu da su wa rahima kuma akwai zumunci wannan hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi daga hadisin Abu Dharr annabi da sama ke ce masu lalle za ku buɗe masa ita wata ƙasa ce wani arzu musamma fi hal fira ana ce mata fira idan kuka buɗe wannan garin to ku kyautata ma mutanen garin saboda suna da alkawari da zumunci wani wurin kuma ya ce suna da alkawari da surkuta ya ce fa idza ra'aita rajulayn yahtasimani fiha fi mawdi'in ladinatin yace fa faruji minha ko da suna rigima ku fita ku bar wurin zaman lafiya yake su sirgan ne yake ta abu da su haka sunnar ita ce girma masarka fa inna surriyati al-qadiyya surriyatay al-qadilayn al-karimayn ibrahim wa muhammad alayhi salam alayhi as-salatu was-salam kana ta min quli saboda ku yanki guda biyu na fada ɗan Allah masu girma guda biyu annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu duka ƴan kabilar Kibtu ne Hajar yake ne Hajara mahaifiyar Annabi Isma'il yar kabilar ce to ga kuma mariya da yake bukiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ko dai mutu ahlus sunna ne dole sai in shi bai girma masarikan shi ba ya zai girma masarikan annabi in ba ka sai mutum ya yi hada da tantaro shine to kuma hajara wa mariya fa amara فأما هاجر أما إذا هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب إذا تي ما يكرا النبي إسماعيل والإسماعيل بابا العرب فهاجر بشر wannan zumunci ne wa amma sirma kenan wannan zumunci ne dake tsakanin mu da su yace wa amma sirma fa alqawli fa ma hasala min tasarri nabi sallallahu alaihi wasallam ma yati wa ila biha ibrahim shine abinda ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka da Mariya da haifa mace Ibrahim wannan yayi alƙawari ne haka mai nan kenan aka yi aure aka haihu to yanzu kurakuran da matar za ta yi ka sake ta yanzu sun tana haihuwa sai ka ciccire wasu ce da ita suka gishiri zan iya sakin ta amma tun da ta haihu ita suka gishiri zan iya yaƙewa da in ce kaza zan iya sake shaman tun da kaza ne zan fata haka yake so mutum ya rayu wannan shine fiqhu na rayuwa yace wa zalika imamu wa zalika imamun yajibu ala almuslimina riayata ko yajibu ala almuslimina riayatu riayatu yajibu ala almuslimin ya wajaba ga musulmi su kula da shi malam to zayyihu likimin matukar kimtawa ba su so zanta alkawarin ba in su suka karya yarjejeniyoyin da alkawarin da zumuncin suka yake ku to fa kaci wa in madar ku wallahu a'lam wa kada da wani bukari ki sai yi an sitti ba sa'altu ana fatni malik na kan da ana tsammani kam kana yin daga ibrahim ibn nabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta wani ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kala sai ana take ta kana kadmala amma hadawu aka nauza ga rubuta kana kalma la kuskure ne da yake a wajen in kike da kike da hadisi kuma hadisin mala'a ne yaron sai da ya cika shimfiɗa shi yaro ne dan tukus tukus mai kiba ajiyayi tintime ne din garin malam sai ya cika shimfiɗa shi ya yi girma da yake yaro ne da ya cika shimfiɗa shi walau kafiya sai ala yake kaga yaron nan da bai rasu ba na kada da iya da ya zama annabi walakin lam yakun yanka sai dai Allah bai wuce dan ya zauna ba in ce annabi yakum akhirul anbiya saboda annabin ku shine annabin karshen zamani wa qad rawaya ibn yunus annabi ne abi khalid qal qultu ibn abi awfa na ce wa ibn abi awfa ara'aita ibrahim ibn annabi alayhi salatu wassalam me kake gani game da ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari game da shi kada ma ta hukuwar sakin ya mutu yana karami walau kuddira an yakuna ba da muhammadin nabi da an kaddaro ya zama annabi bayan muhammad sallallahu alaihi wasallama la asha da ya rayu walakin nahu la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne yake wa innahu la nabiyya ba'di babu wani annabi a bayana a kitabu a abin nan kitabu a hadisin anbiya a lambar hadisi ta dubu biyu da dari hudu a dubu uku da dari hudu da hamsin da biyar haka annabi ya faɗa na annabi ya bayi walakin da gula annabi ya bada muhammadin alaihi salatu wassalam sai dai babu annabi a bayan shi tsananin sallar tabbata gare shi kamar wannan maganar ba akwai abin tattaunawa ta ce da a ce ibrahim ya rayu har bayan rasuwar annabi da ya zama annabi ta ce yanzu ka'ida ce kenan duk dan annabi bayan rasuwar baban shi zai zama annabi amsar da zaka bayar ka ce ce ba haka bane shi yasa zai martani akan wannan magana kana ibn abdul bar ibn abdul bar da yake cewa wala adari ma hada yace ni wallahi ban ma gane wannan sun kullun da yake yi ba zan magana na ka ta danganta yace wa kad wulida nuhu wa laqad walada nuhu alayhi salam man laysa bi nabi annabi Nuhu ya haifi ƴaƴan da ya rasu ya bari ko ba zama annabawa ba kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusuli yace wa kama yalidu ghayrun nabiyyi nabiyya kuma kamar yadda wanda ba annabi ba sai ya haifi annabi baban annabi annabi ne ba annabi wani su da wanda ba annabi ba zai iya haihuwar annabi to tun da haka ne ko ba lazimi ba ne ka ce tun dan annabi sai ya zama annabi ba gargajiya ba sarauta ba ce to kuma ko ma sarauta ce kana kallo dan sarkin ke rasawa musamman yanzu tun da zaɓe a koma hannun zaɓen demokaradiyya kana kallo dan sarkin sai ya faɗi kuma hatta a tsarin zaɓen ‘ya'yan sarkin na da yawa sun sai ce kowa sai ya yi duk ya ɗaya za a ɗauka in aka yi maku rashin aka yi maku rashin ‘ya'yan rashin sa'a ta kunne musu aka ɗauko mai tsawon rai ko a ɗauko ƙaraminsu kuma mai tsawon rai duk su mutu su bai suna da yi Allah sai da ga harawa Allah ya kai ake damar ba zai kai ba. Ka ji da mun shuru ko ka ji shi a tukunya ba ko can makabarta. alaihi cewa gaskiya wannan magana ba ga baka zalika ya zuzu ayyali da nabi yo gaira nabi ya halatta annabi ya aiki wanda ba annabi ba walau lam yalid nabi illa nabiya la kana kullu ahadin nabiya fa ba ta magana ta gaske kila wani ma ba zai yadda ba yace kaga law kana inna walau lam yakun nabi illa nabiya walau lam yalid an-nabiyyu illa nabiyya da a ce kowane annabi ba zai haifi kowa ba sai annabi la kana kullu ahadin nabiyya da kowane mutum a duniya yana annabi ne wannan duk jigon da annaba ne duk sharifai ne yanzu nan gama wani jika cika maka bai in an tattara kuɗi ya kai ba ka rufe ka wani mutum can da sanda da kwagiri da alkyabba da rawani a cikin titi sharifi ne ce ka bashi mada wuce yan nama kai ma sharifi ne ba abin da ya jika in yadda ke ba shi jikan manzon Allah ne da ni kuma jikan Adama ne ni kaka na ma shi ne kakarsa duk na su gaisuwa za ka kawo kuɗi kuma an je yan nama to da yanzu mu duka ya kan da Adam ne ko yanzu shi ke da jami'an da mu duka an taba ne ke subhana ta waccan maganar amade da fadarta amma kuma ta shahara ba ta shahara da ke me yasa yan annabi su suka da sai ce ina Allah bai din zama annabawa bane shi ya kake zai kawo mutum irin wannan maganar da annahu min walade domin kowa da ka gani daga yayan annabi Nuhu ne wa adamu nabiyyun mukallaf annabi adam kuma annabi ne da Allah ya yi magana da shi haka ya tabbata a hadisi ma a alamu fi waladihi da sulmihi nabiyya gaira shi ko wanda ke ce ma shi tu amma asalin suna shi tu ko shi it malam yake cewa ni a iya karatuna ban san a ƴaƴan annabi adam akwai annabi ba in ka cire shi kuma yana da ƴaƴa da yawa duk ƴaƴan shi ba annabi kaga ke ka tsarin ma tun farkon duniya ya fara sai ma da ce wannan a'alam Allah ɗaukin sarki shi ne masani dangane da wannan hukunci. To, wannan kusan shi ne bayani suna ta ashirin da ɗaya da ake cirewa a cikin shi wancan bayi. To, sai ma da ya karkara wannan bayi, shi kan ce nuna zai ba da haƙuri ne. Yan tsakanin da Allah ya fi kama daga maganar da muke. Mu bai ta muna maganar yaushe ya kamata in an yi haihuwa a sawa yaro suna. to shi ne ma da yake cewa hada faslun mu'tararun ya ta'allaku bi waqti tasmiyatil mawludi ke to jama'a wannan fafasa wannan bayanin da muke yi na na sunnonin da ke cikin wannan hadisi to wani fasali ne da ya bijiro amma kuma yana da alaka da lokacin sanya wa yaro suna zakarnahu istitaradan mun ambace shi ne a bajin tsawaita zance ne fa'ida sai da ma a yi haƙuri fallar duk ila makasudin bayi to a yi haƙuri yanzu mu koma makasudin bayi shi kan ya san an yi fashin da mu shi ne ke fara kulu sai mu ci inna tasmiyata sanya wa yaro suna lamma kanat haqiqatu a yayin da haƙiƙanin ta ya zama ta'rifa shay'il musamma sanar da samar ta'rifa shay'il musamma sanar da shi abin da za a sanya ma suna. To da yamma a sa wa yaro suna ba to domin suna za a da kire yanzu ka kaddara a ce duk mu duka nan gar ko ka ce Najeriya tun da aka yi ba wanda aka samu yin sunna haka muke yawo ba sunna ta a zo za yi katin zaɓe a ce bawan Allah ɗan bawan Allah bawan Allah ɗan bawan Allah bawan Allah ɗan bawan Allah bawan Allah ɗan bawan Allah duk sunan mu ke na akwai yin karɓar abin nan wani unitin yanzu katin ka ya faɗo aka ɗaga nawaye bawan Allah ɗan bawan Allah ne nawaye Tati da hoto a ce da hoto. Amma sunan na da matuƙar amfani, to shi sunan shi zai kasance wannan da wannan. Yanzu in akwai yadda in kana tafiya, ko ka dan kwallar an kira wani suna ko wai ba za ka yi ba, don bai ma kusan sunanka ba. Amma inda da ka ji sunanka sai ka ce wa ya san da shi. Yanzu wani kawai ka dan kwallar maka kira da suna irin na firamare. mutumin headmaster kuma ka san dai kai ana ce maka haka amma tun kuna primary an ga ce ya shi wanda ya san ko hun sani to ban ta kuma suna na shari'a ya annahu idza wujida domin idan aka sami yaro wa huwa majhulul ismi su ya zama da ba a san sunan yake ba to lam yakul lahu ma yaqu tarihu bi yanzu bai da abin da za a iya sanar da shi da shi to fa da tarihu don haka ya halatta daga yin haihuwa ya halatta a sanya wa yaro sunan da za a san shi da shi yau ma wujudi a ranar da aka haife shi haka yanzu malai na su mana samarin duk bayanin da ya wuce don haka ya halatta daga maka haihuwa ka faɗa annabi ya zuwa ce an mana haihuwa a daren da ya wuce na sa mashi suna ibrahim sunan babana wanda ce wajaza kuma ya halatta tafiru tarihi ila talatati ayyami ya halatta kuma ka jinkirta zaben sunan ko fadan sunan kai zabe an riga an gama ya halatta ka jinkirta fadan sunan abin da aka haifa maka har zuwa kwana uku wajaza ila yawmin aqiqati alu kuma ya halatta ka bari da da za a yanka hakika da za a yanka hakika shi kenan sai ka faɗi sunan shi wa yajuzu qabla dhalika wa ba'dahu wal amru fihi wasi' da kuma ya halatta kafin nan ya halatta bayan nan mana za ka yi bari canjan ta hakikar sai ka sa ita mun zo bayani akan wannan matsalar za kuma ka iya faɗi da sassa gari ya waye ba su ma canjan ta hakikar ba amma wannan ba na fi take ba kuma yadda aka ko mata taron suna a masallaci sai mun yi sallah da mutum sai da ni ko kai da zo su dalilai ne waye yau bakwai ita kuma wannan sunnar ai wannan bid'ar ita kuma sai da take ido ba inda take sai karaba da biyu ba inda aka ce sai karaba da biyu in so kake kai wa mutane gata to ka shirya wani taro na cin abinci na musamman kuma karka zo ka yi masu irin wanda suka saba ci a kira mutane an dafa shinkafa ana saka cokali tana ta turanci ya sai sai tsakuwa wani ma bai ciyar da gidan abinci za ka yi mai rai da lafiya wanda ya abin nan ba zai manta ba su da ka za ka iya wal amru fihi wasi malin da al'amarin dai yana da yalwa su da ka karshen matsayar malamai shine ya halatta daga haihuwa ka suna ya halatta har zuwa rana ta rubu to abin da suka ke shine kar ka bari rada sunan ko bata sunan su wuce rana ta rubu to kuma mun zo karshen babin ne kana tsara mata iya fara wancan wannan babin da za ku ji yana da matukar muhimmanci dangane da ake za a shafi zaɓar sunaye don Allah kai mu darasin da za mu tashi sai mu da darasin gaba sai mu tashi a kai akwai bayanai da shawarwari da malamai suka bayar da ababe da dama da ya kamata ko baya yi lokacin da aka yi masa haihuwa ko kuma lokacin da ya kamata da masa haihuwa da kuma tsarin shari'a wajen zaɓen suna akwai ilimi akwai ziko wajen zaɓen suna za ka samu wani ga karatun ba su in ya zaɓo suna ma da sai ka dace kai irin sunan da gardawa ke sawa ko shajara kulin malawuna fi kulin qur'ani da suna da yake malawuna da ka faɗa mai ji a qur'ani ya gani to kaga wannan ga ilimi ba su ai ba zaɓen irin wannan sunan to malam zai mana bayanai da gurgudan abin da ya tawaka saboda yin lokaci sai mu da tsakanin ziyarar kamar mu bihamdika sallallahu alaihi wa sallam